الكاذبين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
dandazon ‘yan uwana musulmi a wannan babban fili kuma a wannan babban taro na musamman a wannan ƙasa ta Ghana a wannan babban birni na Accra. Barkanmu da wannan yammaci na wannan rana mai albarka ranar Juma'a. sannunmu da zuwa sannunmu da kasancewa a wannan lokaci fatanmu Allah ya sa albarka cikin abin da za mu tattauna ya mana afuwa cikin abin da za mu yi na kuskure ya dora mu akan daidai ya ba mu ikon faɗa don shi kuma ya sa mu tashi lafiya mu gama lafiya kamar yadda aka sani malamai sun yi ta wa'azzuka da bayanai Allah ya musu rahama Allah ya taimake su ya kuma riyo da hannunsu ya agaje su ya tallafe su a matsayinsu na haske ga wannan al'umma. An yi wa'azi ɗazu Sheikh Balalau rahimar hafizahullah ya yi mana hutuma mai ratsa jiki yanzu ga shi an zo ana ta wazuka tun ɗazu ake ta bugawa. Allah ya sa mu dace. Amin. Kamar yadda ku sani mun haɗu ne saboda wata munasaba ta musamman da dan uwanmu
cikin manya-manyan attajirai kuma ‘yan agaji a wannan ƙasa mai albarka kuma a wannan gari na Accra Alhaji Ibrahim Disbilin ya gina katafaren masallaci ga shi a bayanmu. Muna alƙiblan wannan masallaci, masallacin da ake tsammanin ko a Saudiya yake yi ko a wata babbar ƙasa cikin ƙasashe. Ashe Allah ya kawo shi nan ƙasar Ghana cikin manya-manyan ƙasashen mu a Afirka. ga katafaren gida da ya gina don iyalinsa buɗe wannan masallaci da kuma halartar ɗaurin auren 'ya'yansa shi ne haɗa mu a wannan guri an buɗe masallaci Allah sa albarka kuma wannan aure da za a yi ko aka yi Allah sa albarka ba su lafiya da ba lafiya ba wani abin da zan yi mai tsawo gajere ne tunda akwai malamai suna nan daban-daban daga ƙasashe daban-daban. Abin da nake so da mai da hankali a kai kuma ‘yan uwana musamman matasa, akan ku zan yi magana akan wata gaba mai muhimmanci kwarai da gaske. Shi ne muhimmancin neman na kai, dogaro da kai, kasuwa, fita ka nema, kar ka yi bacci, miƙe tashi. farka fita je ka nemo cikin falalan ubangiji tabaraka wataala duk wani matashin da yake so ya rayuwa cikin yanci rayuwa cikin mutunci ya kare darajar kansa da addininsa ya zama yana da kima a cikin al'ummarsa ya zama mai amfani ba wanda bai da amfani ba to bayan musulunci to ya kamata kuma ya miƙe ya nemi na kanshi annabawan Allah da dama Allah ya gaya mana manzo Allah ya mana labari ya karantar da mu sun nemi na kansu ba su zauna haka ba duk da jagorori ne a cikin dawa a cikin karantar da al'umma akwai kafinta a cikinsu akwai tela a cikinsu akwai likita a cikinsu, akwai makiyayi a cikinsu, akwai manomi a cikinsu, duka waɗannan sana'o'i ga baki ɗaya, babu wanda Allah bai sanya wani annabi daga cikin annaba ba, da sauran wanda ma ban faɗa ba. Ashe wannan in yana nuna mana wani abu, yana nuna mana addinin musulunci yana tafiya ne da me da dogaro da kai. da neman na kai. Wannan addinin bai zo da zama a bakin titi ana zagin mutane ba. Addininmu bai zo da shaye-shaye ba. Addininmu bai zo da bara da tumasanci da roƙo ba. Haka addininmu bai zo da zama banza ba. Yaranmu.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق
An gaishe shi gudu. Ina da tattalin ayar da kawo ta ƙarshe amma har ya ji ya kwato da. Allah ya yi gaba na Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu aiko ba kafin kai cikin manzanni. Face suna da wasu kafi kamar haka. إنهم لا يأكلون الطعام سنة Ashanabawa suna ci, ashanabawa suna sha, ba kamar yadda waɗancan suke cewa mali hadar rasuli.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
Lola, لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
suka ce wannan wani irin manzo ne kuma annabi yana ci abinci, ya kuru ta'am, yana ci abinci, yana zuwa kasuwa, ina ma da an haɗo shi da mala'ika, su je su yi wa'azin tare, kafirai masu tosasshiyar ƙwaƙwalwa. gani kake duk wanda yake zama ya ci abinci ko ya je kasuwa bai kamata ya zama annabi ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai kafin kai an yi wasu annabawa da manzanni wanda suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa malu shahid a nan gurin suna zuwa kasuwa idan har annabin Allah da kan shi zai buga ya je kasuwa ya kasa ya tsayar ya nemi riba ni da kai ya kamata mu zauna a gida ana amfani da samariya matasa saboda zaman banzan matasa an mai da su 'yan shaye-shaye saboda ba su da sana'ar yi an mai da su 'yan ta'adda duk inda kuka ga ana zubar da jini a ƙasashenmu na afirka din nan wallahi yaranmu ne matasa ake ɗauka wallahi da suna zuwa sana'a suna kasuwa suna aiki ba su da lokacin da wani zai zo ya ba su bindiga su je suna rayuwa cikin dabbobi cikin daji suna kashe mutane ashe ya kamata samari matasa mu gane wani addini namu wayayye ne bayan ka zo masallaci bayan ka zo gurin wazi gobe kuma tashi ka fita ka je ka nemo ba bacci ba zama haka tunda aka ce min annabi ma yana zuwa kasuwa ai bai kamata in zauna ba ya kamata in fita in nema kenan cikin abin da muke kira gare ku ya ko matasa ku yi rubo da sunna ku zama kuna da tauhidi ba shirka ba bid'a ko muna so ku zama ‘yan kasuwa tsayayyu masu tsayuwa da ƙafarsu bayan taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana annabawa suna zuwa kasuwa suna nema, ko kuma bai kamata ku zauna ku ne ko ba ku nema ba. Idan baka nema ba shine wani zai zo ya kai baka kwaya. Idan baka nema ba shine wani zai zo ya kai baka makami ya ce ku je daji ka kashe wani. Idan baka nema ba shine wani zai lalata maka tunani. kai in baka nema ba za ka zama baka da amfani a cikin al'umma da haka mu kula da wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo mana shi dan mu koyi da shi annabi ya je kasuwa annabi ya yi sana'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama matar da ya fara aurana na Khadija binti Khuwailid sun haɗu akan harkar kasuwanci manzo Allah ya tashi da kafarsa ya dauki kaya a laftu akan raƙumi ya bar ƙasarsa ya tafi ƙasar Sham ya je ya zauna ya kasa kaya ya jira mai siya a siya ya ɗora riba ya dawo gida a yi lissafi a cire uwar kuɗi a cire riba a bashi kasansa kai ya kamata ka zauna manzo Allah ya tashi ya dauki itace ya dauki dabbobi da ba nasa ba ya je ya aikin kudi ya yi kiwo na kudi yace kuntu ar al-ghanama li ahli makkah ala qararit na kasance ina kiwon dabbobi wa mutanen makka a bisa wani karari wani nau'i na kudi kudi da suke bani su sallame ni ashe sana'a ce ashe bai kamata in zauna ba na Khadija yana daga cikin hanyoyin da ta aminta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta dauki amana ta bashi na kasuwanci ya fita ya kasa ya sayar ya ci riba ya ci a ciki ya sha a ciki ya biya bukatarsa to wannan shine fa zo da addinin musulunci gaba daya shi ne aka ce mu yi koyi da shi laƙar kana lakum fi
لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ita wannan aya gamammiyar aya ce kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iswatun hasana ko uswatun hasana kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba Allah da ikon sa mala arama da Allah ya zo magana akan koyi da manzo Allah sai ya koyi abu da kawai Ku koyi da shi sallallahu alaihi wasallam saboda gaba ɗaya sa alheri duk abin da ya zo da shi albarka ne alheri amma gawa wanda yake tsammani fatan samun gamuwa da Allah lami lafiya da ranar tashin alkiyama mai rabo mai albarka shine ke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan mun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin kaza a cikin kaza to mun koyi da shi akan neman na kai akan yin sana'a wato babban abin da yake damuna yake damu da yawa daga cikin mutane ga matasa Allah ya ba mu ga ƙarfi ga fawa ga lafiyar kwakwalwa ga lokaci amma ba a fita a jira ne ba daidai ba ne ya kusa samari matasa ga sana'o'i ga na hannu ga wanda za ka je kai karatu kai ilimi ka zo ka samu abin da za ka ci ka sha ka taimaki iyayenka to amma abin da ke damuwa shi ne yau yaro tun yana cikin cikin mahaifiyarsa kake masa hidima ta je awo ka biya kuɗi ta haihu kai mai hidima a kai ka makaranta a da kai ka makaranta a da kai ka makaranta a yi maka ninki a biya ba kuɗin abinci a biya ba kuɗin asibiti a yi maka kaza a yi maka a yi maka a yi maka a yi maka ka girma yanzu ka kuma ba maka masu ƙarfi amma ba ka iya kawo sule ba ka iya kawo kwabo ba ka iya kawo taro kana zaune sai dai kana jira a tuka tuwo a kawo ko a kawo a bisha a kawo maka wajen siyasa sun zo su yi amfani da kai su baka kwaya ka sha su baka makami ka rike ka je ka musu aiki kan gajeren lokaci bayan sun gama zuwa da kai saboda me baka da abin da kake yi da ka samu abin da ka dogara da shi da wani da zai zama ka tayi ka sakatacciyar sana'a wulakantacciyar sana'a ba amma inda aka ci gaba yara ba sa zama wani ɗalibi na yake gaya mu dan kasuwa ne yace ai malam ban taɓa yadda ake neman kuɗi irin kasar China ba kowa sana'a yake yace a ce har a cikin gida yace malam ina wannan ɗan fitulu fitulun nan da kuke siya to shi to shi da ɗan fitulun da kuke kukuna ce biyoci a cikin gidaje ba ake su ba wai wani kamfani ne babba gidan ne ba matan aure da yara ƙanana suke dan China dan firamare sai ga akwai sana'a da yake. Amma mu ga ƙasar noma, ga ruwa, ga yanayi, ga kaza ga kaza, amma da gangan mun kashe tunaninmu, mun dakatar da kanmu, mun mai da kanmu baya. To shi yasa za ga muna ci baya muna ci baya saboda ba mu da dogaro da kai. ‘Yan uwana musulmi, ya ku matasa musamman harkar kasuwanci, ku shiga kasuwa, akwai albarka a cikin kasuwa. kasuwanci yana daga cikin hanyoyin neman kuɗi da Allah ta baraka da Allah ko shari'ar musulunci ta halatta mana kuɗi. Halal ne. Allah ya ce wa halallahu al-bai'a وأحل الله البيع وحرم الربا
to kaga wannan albaya saye da sayarwa ana gaya muku cewa ku tafi kasuwa ku kasa kaya ku saya ku sayar Allah ya halatta muku amma ya haramta muku cin riba ko a cikin kasuwancin ko a wajen kasuwancin Allah ya haramta mana mu ci haram ayoyi da dama ubangiji ya ce kan mu ci haram to kan mu ci haram to mu nemi halal menene hanyar neman halal shiga na kasuwa je ka yi noma je ka yi sana'a tattara zauna ya rabu wani jire masa shago dauki aiki je ka ka dawo gobe kai ne mai gida gobe kai ne za ka ce maka kuma yanzu ya kusa ma imani matasa in ba ku je ku ne ba kuɗi ba wa zai yi shirin wannan aiki idan ba ku je ku kai ma ba wa zai tallafa wa wannan tafiya wa zai agaza mata ya za ku zama nauyi a kai yayan ku ya za ku zama nauyi a kan al'ummar ku samari sun zama barayi satar da kalma a masallaci satar waya kwace fashi da makami tsara hanya zinace zinace shaye shaye dukkan aiki na barna da ta'addanci sai a ga samari ne matasa ga kasuwanni na wurin nema a'a ku farka daga bacci da kuke yi ku nema Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku Umar ibn Khattab wata rana abu musa sashari ya zai sallama a gidan shi bai fito ba ya kara bai fito ba ya kara bai fito ba ya juya ya kai sai ya ga sai ya fito daga baya sai ce ba na ji muryar abu musa a nan gidan ba aka ce eh sai ce ina yake sai aka ce ai ya juya ya tambaye sa ko ba fito ba ya ga ya Umar sai ce a kira mini shi aka kira shi ya dauki sanda dama Umar yana da sanda a hannu ko yaushe yace kai yaya kai kai sallama ban fito ba ka tafi kuma na fito na gaba ka yace ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zo ne ne izini to sallama sau ko a gidan ɗaya in bai fito ba to ya ce su zo yana da uzuri sai ce shi annabi ya faɗa wannan hadisi yace annabi ya faɗa yace to je ka kawo mu shaida akan wannan hadisin da ka faɗa in ba ka wasu na ladabtar da kai yau ya tafi cikin sai na rawa yaje shi sahaba ya ce don Allah ku taimaka mini waye a gaban sa yaji annabi ya faɗi wannan hadisin ga Umar ya ce kaza kaza kaza da sauransu sahabai suka yi ta dariya suka ce bari mu nemi karami a cikin mu Abu Sa'id al-Khudri shi ne karami a cikin su ce ce ka ka raka shi ka gaya masa annabi ne ya ce idan an zo gidan mutum an nemi izini an buga sau uku ko an sallama sau uku bai fito ba a tafi kai yanzu ka zo goma gidan wani sai ka buga wani sau talatin da bakwai ko ka zo kana kiran mutum a waya ka yi ɗaya ita ma waya kamar ce zani ya yi ka kira ɗaya ka kira biyu ka kira uku bai ba rabu da shi amma mutum sai ya kira ka wajen sau arba'in wani ma sai ma miskol saba'in saba'in sai ka ce zama masa kake yi wani ya yi magana ce "Ah, to ku ba malamai ne magana annabawa ba to shi magajin annabi sai sai a masa rashin hankali ai ba daidai bane wannan ya gaya masa sai mu'allim shahid sai umar ya shika ya ce ba abin da ya shagaltar da ni ban samu wannan hadisin ba illa as-safaq bil aswaq hada hadar kasuwanci shiga da fito wannan shi yasa wata ila ranar da annabi ya faɗa hadisin nan ina kasuwa umar yana zuwa kasuwa ibnu khattab haka ya faɗa a hadisin bukhari yace kunna natanawabu nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam arda wa jaru li min al-ansar da ni da wani makoci na cikin mutanen Madina muna tanawubi muna exchange muna canji ni in tura shi ya je kasuwa ya kula mana ni yanzu gurin adaban dauki hadisi gobe kuma ni in je kasuwa shi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam Umar ibn Khattab dan kasuwa ne Abubakar Siddiq dan kasuwa ne bi da wata sana'a sama da kasuwanci me yake sayarwa tsumma yadi bazaz ne Abubakar kuma abun mamaki ka duba wani hikima ta Ubangiji dan Allah na mana neman na kai shari'a ta zo da shi number one, number two, number three. Mutum na ɗaya, na biyu, na uku, na kusa da annabi duk yan kasuwa ne. Abubakar ɗan kasuwa ne. Kuma ya zama shi ya fi kowa kuɗi a cikin safa. Da zaman banza, sana'a, kasuwa. Ah, ashe wannan ustazancin bai hana mutum ya je ya nema. Ashe ba laifi bane dan mutum yana addini, yana sunna, yana karatu, ya fi zai je ya nemo. Jiya na ga wani ala ramarin ya zo zai ja baki ba hula da ya jaka a bayansa. Na ce, ah, ya aka haka. Sai wani ya ce, ma ai ala ramarin amma fa ya shiga kasuwa ne, daga kasuwa yake. Na ce, to ya yi wa kansa ya kyauta. Ya zo ya ce zuba Qur'ani, gobe kuma ya tafi kasuwa. Haka ake so. Sai da abokan da ta kun ya taimaki musulunci da kudin shi. Bayan shi ne magajin annabi, sannan ya ba da kuɗi manzo Allah ya ce a taimaka a taimaka a taimaka abubakar ya ɗauki caji ya zo gurin manzo Allah sun sami da rawar jiki ya ce ya manzo Allah ga dukiya na na bada ita gaba daya annabi shi mai kawar wa yaran ka shi na bar musu Allah da manzo Allah ya tsira kalla da ba yi da shi zai bayar la ka tambaya bayan ya bayar din Allah bai dada bashi ba bayan ya bayar duka din kuma Allah ya dada ƙara masa ranar da aka dada sai da Abubakar a matsayin khalifa bayan an masa baya kullum sai washe gari ya dauki da kansa ya rafiya a garin baya sai kasuwa aka ce ina za ka je kai ce kasuwa Ah, aka ce kana khalifa ya za ka tafi kasuwa idan baki sun zo in an kawo matsala ita to zan zauna wa zai ciyar da ni aka ce to ka zauna za a sa maka albashi ka duba yadda ya muhimmantar da kasuwanci da nema yaya mutum zai zo ya zauna ne ya raba ba daidai ba ne haka shi ma umar kasuwa sai da usman ku dama kar kai maganar kasuwanci a ba magana dan kasuwa ne na gaske mai fita wa jama'a ya ɗebo kaya jama'a waɗannan ba su ne manya-manyan abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya yi odar kaya mai yawa na abinci laftu laftu laftu na rahama aka kawo kaya yan kasuwa suka zo suna tayawa aka yi ta tayi usman yana cewa albarka albarka albarka albarka wannan manyan yan kasuwa na kasar gaba ɗaya suka ce wannan kaya ba wani wanda ya isa ya siye shi sama da farashin da muka siya ya usman ya ce ina da wanda ya siya sama da naku in za ku ƙara ku ƙara in ba za ku ƙara ba ku ba ni kuɗi suka ce a gaya musu waye ya sai sai wannan kayan ya ce Allah ya saya ya ce a gaya wa mutane su zo su bi layi ya ba da wannan kayan saboda Allah gaba daya kasuwa yake yi kaya yake sayowa ya yi oda international businessman ne sayyidina Usman Ali bin Abi Talib ko ba shi ne halifa na uku ba to shi saboda sana'a har da koyi da koyi shiga kasuwa ya dako dan ya je ya nemo sahabbai nawa suka fita suka yi dako sahabbai nawa suka je gona suka yi noma to ina sunna suke ya ahli sunna akwai sunna a cikin kasuwa ma ai akwai sunna a cikin koyi da sana'o'in da annabawa da sahabbai suka yi Daka ya ku samari cikin magance matsalolin da suke damun mu a yau, ku fita ku nema. Ko mutum yana harkar da'awa harkar addini ne ba laifi. Wannan lokacin ka je ka yi, wannan lokacin ka zo ka yi, wannan na Allah ne, wannan kuma naka ne da na iyalinka. Sannan idan mutum ya shiga kasuwanci, to ya kamata ya zama yana da waɗannan sifofi kamar haka, wannan kuma sako ne ga 'yan kasuwa gaba ɗaya. Na farko dai ‘yan kasuwan mu kun ji waɗannan na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan kasuwa ne, kuma duk cikinsu ba wanda bai yi wa addinin Allah aiki ba. Kaga Abubakar misali ya ba da duk dukiyarsa don yi wa Allah aiki, da haka babu asara don ɗan kasuwa ya yi wa musulunci hidima, ya kashe wa Allah kuɗi, ya kashe wa addinin musulunci kuɗi, ba abin da zai ƙara mai illa ci gaba da ɗaukaka da addu'a. yanzu bawan Allah nan da ya gina wannan katafaren masallaci hadisi ɗaya kurin aka karanta ɗaya wallahi ya ishe shi manzo Allah ce man bana lillahi baitan walau ka mafasi khata a wata riwaya man bana lillahi baitan bana Allah lahu baitan fil janna ko man bana Allah masjidan man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Alhaji Ibrahim ya gina wa Allah masallaci gashi na hawa na hawa biyu hawa uku da miliyoyin kuɗi kuɗi ne a lilliƙe a jikin masallacin nan annabi ya ce sai Allah ya gina masa gida a gidan aljanna kai ko da ɗan ƙaramin masallaci ne ka gina bai wuce ɗakin abin ɗin kurciya ba Allah ya maka wannan alƙawari wannan masallacin da kasuwa aka gina shi da kuɗin kasuwa aka gina shi kenan muna so mu samu irin wannan bawan Allah millions da yawa yanzu malam daurawa hafizahullah yake cewa da ya zo na san yana so ya bayani amma bai da lokaci sai dabara irin ta malamai ya ce duk wata aya duk wani hadisi da Allah ya magana akan falalar mai gina masallaci Alhaji Ibrahim Allah ya kara maka su gaba daya ashe mutum yana iya amfani da kudin sai samu aljanna Abubakar ya yi hidima Umar shi ma da aka zo ranar da Abubakar ya bada dukiyarsa duka shi ma je itattaro itattaro yace ya manzo Allah ganawa da bai nema ba zai kawo a'a kar a zo ana neman taimako bakin ciki ishe ka baka da taro sai zage zage a bakin titi kawai Umar ya je ya ɗebo rabin dukiyarsa maza Allah ya ce yaya wannan sai ya ce rabin dukiya ta ce gaba ɗaya a riwayar aka ce sai da Umar ya kawo sai kuma Abubakar ya kawo sai Umar ya ce "Tab, na daina jayayya da kai Abubakar har abada duka ka ɗebo ka kawo duka to kaga imanin ai mataki mataki ne yace ni dai ga rabi Abubakar yace ni kuma ga duka to Usman kuwa ba zai lissafu ba hididdimu da yake wa musulunci da dukiyarsa da abin da Allah ya bashi to ka zama mai amana as-sidqu wal amana wal wafa wannan sifar duk mai neman kuɗi mai sana'a ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta magana akan gaskiya ba wai sai a cikin kasuwa ba ba ni duk ayar da zaka yi tunawa bismillah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ai ba sai na fassara ba karo wata
إن المتقين في جنات ونهر mu je mu je mu je في مقعد صدق عند مليك مقتدر duk inda kuka ji su dubu kawai ba sai na fassara ba karo karo aran ma karo mu je والصادقين wai والصادقات ka ji ashe har da mata ma cikin masu gaskiyar kuma har da ku karo karo karo karo karo karo karo aran ma a ba dama aran ma dan sha ruwa ko to ina nan na jiran ka Allah tabaraka wa ta'ala
Yawwa. An zo.
ka ji An kai bene.
kuma sai ana jan aya kake zuwa da kuma ka bari shi an shiga na so kaga da Allah ya kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما su masu saye da sayarwa da mai siya da mai sayarwa suna da zaɓi kafin su rabu a wata riwayar hatta ya tafarraka har sai in sun rabu abinda ake nufi aran ma nawa zaka ce waya ta Na'am.
ba ni miliyan biyu Yawwa.
ka siya Eh, na tare.
to ya siya to garbi ka siya Eh, ka siya ka siya ko eh, misali.
a wai misali wai misali ne to a rama ya ce ya ce a misali wallahi yau da na ci kuɗi a gaba Allah ya so ka sai na sa kai ta jawo ayoyin cika alƙawari to kaga idan ya ce ya saya to sai yanzu mai gabatarwa ce zo sai muka rabu Eh, na.
na tafi ya tafi to kasuwanci ya kullu aran ma bai isa ya ce malam ashe tsohuwar waya ce ka sayar min ita miliyan biyu ba bai isa ba Na'am.
shine malam ya tafarraka ko hatta ya tafarraka Na'am.
sun yi sabani ayi nau min at-tafarruq at-tafarruq bil aqwal aw at-tafarruq bil abdan rabuwa ne da magana ko rabuwa da gangan jiki Na'am.
to sai duka malamai sun faɗa wasu suka ce rabuwa ne bil aqwal Na'am.
yanzu muna magana kasuwanci mun gama sai kawai na cigaba da jan aya ina fassarawa yana kawa kaga mun gama wancan magana to tafarraqna bil aqwali kenan Na'am.
to ciniki ya kullu a dole Na'am.
ko kuma a tafarruf bil abdan rabuwa da gangan jiki shi za ka samu cikin sahabbai idan sun yi kasuwanci in sun zo rabuwa sai wani sai ya tashi sai ya canja wuri ma'ana suna fassara hadisin a tafarruf bil abdan kuma za Allah ya ce in sun rabu idan suka yi gaskiya kaga maganar gaskiya a cikin kasuwanci kenan duk dan kasuwan da baya gaskiya a cikin kasuwarsa Allah yana cire albarka ne a cikin kasuwanci wa bayyana kuma lalle mutum ya yi bayanin inda aibu ko da wata matsala ya yi bayanin gaskiya a cikin kayan da yake siyarwa. Allah ya ce, manzo Allah ya ce, burika lahu ma fi bayyihim Allah zai musu albarka. Amma wa in kada ba ai suka yi ƙarya. Wa kata ma sai suka koyi aibu. Muhrikat barakatu bai'ihima ana shafe albarkar kasuwancin su gaba daya. To kaga wannan sifa duk ɗan kasuwan da yake so ya haɓaka ya yi albarka to ya zama mai gaskiya mai cika alkawari banda algushi banda ainihin wato albai'u ala bai'ul akh ciniki akan cinikin wani husnul mu'amala da kuma da'awa na so da da lokaci ne bayanin daurin yan kasuwa wajen da'awa malamai suka ce yanda yan kasuwa masu da'awa akwai at-tujjarud du'a yan kasuwa kuma masu da'awa asalin su 'yan kasuwa ne amma sun shigar da da'awa a cikin kasuwancinsu irin yadda suka yada musulunci ya fi yadda addu'atu at-tujjar suka yada me me bambanci a a a a- at-tujjar du'a da kuma addu'atu tujjar akwai bambanci addu'atu a- at-tujjar du'a asalin su 'yan kasuwa ne to sai su ci gaba da yin da'awa suna kasuwanci suna da'awa hanyoyi jewa na yin da'awa a cikin kasuwanci ba lokaci to ak- akwai kuma addu'atu at-tujjaru asalin su masu da'awa ne amma sun sirka kasuwanci a cikin da'awa suna da'awa shine primary assignment din su amma kuma suna yin da'awa to yanda 'yan kasuwa masu da'awa suka yada musulunci ya fi yawa dewa dewa dewa sama da yadda masu da'awa kuma suka shiga kasuwanci suka yada musulunci ta hanyar kasuwanci ko haɗawa ba za a yi ba samari ku kasuwa samari ku sana'a Allah ya muku albarka Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya tashi mu lafiya kai kuma na san zuwa ka kai sai ka zo ka kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بارك الله فيك وأحسنتم